إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan dare na lahadi daren 24 ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya wanda aka fi sani da dan wardi wanda babban malami ya rubuta wanda ya shahara da suna ibn al-wardi a satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen baiti na 21 yau za mu tashi a baiti da 22 wanda wannan darasi kuma shine darsul khamis a to darasi na biyar a cikin wannan kasida mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki da yi muna muwafaka da abin da yake daidai ya kuma kare mu da kurakurai a bali ya ci gaba da cewa wa jurra bil fathi siwal munsarifi ma lam tu'arrifu bi al aw tudfi min nahwi taf'alani taf'aluna وتفعلين يحذفون النون في الجزم والنصب ونحو يقتفى يدعو ويرمي ألك منه الطرف جزما وينوى في الجميع الرفع وعبد نصب ما كيرمي يدعو آه ابن الوردي رحمه الله تعالى دام إلى تكيم بياني akan al-mu'rabatu bil huruf kalmomi waɗanda ake yi wa lirabi da harafi yayi magana akan al-asma'u sitta sannan yayi magana akan al-musanna sannan yayi magana akan jam'u tashih ko kuma jam'u salama sannan ya magana a kan jam'ul mu'annas as-salim daba waɗannan su ya yi magana a kansu akwai sauran rugowa wanda bai bai kawo ba amma suna nan tafe su ne alafa'alu alhamsa a tudeki ya yi magana a kan abin da ya shafi shi jam'u as-salama ko jam'ul muzakkar as-salim inda yake cewa warfa' bi wawin saliman min jam'i muzakkarin wal ya li ghairi raf'i wal jam'u fihi alifun wa ta'u fa nasbuhu ka jarrihi sawa'u a wannan baitoci guda biyu yayi bayani akan hukuncin shi jam'ul muzakkar السالم cewa yurfa'u bil wawi ane masa raf'a da wawun duk sanda yazo mahallin raf'a to wawun zaka sa masa kamar al-muslimuna al-mu'minuna masalan zaka ce ja al-muslimuna ja al-mu'minuna amma idan ya zo a mahallin nasba ko jarra to wannan zaka sa masa ya'u zaka ce ra'aytul muslimina ra'aytul mu'minina ko sallamtu alal muslimina sallamtu alal mu'minina duka wannan ya'un zaka sa masa shine fa nasbuhu ka jarrihi sawa'u a wajen yi masa jarra da nasba to harafi ɗaya ake amfani da shi shine ya'un shi yasa malamai suka ce li'irabin sa li'irabi ne naqis ba cikakke ba eh domin ya kamata a ce ko jarra ko nasuba an kawo mata wani harafi tunda yana daukar fuskokin lirabi guda uku da arrafu sannan da annasbu da aljaru to kamar yadda raf'a ta samu wawun ya kamata a ce ita ma nasuba tana da wani harafi na daban ko ya'un ko wani abu in kuma yawon aka bata to ya kamata a ce ita jarra tana da wani harafi na daban kamar yadda aka samu ga al'asma'u as-sitta kaga su a turfa'u billuawi sannan watun sabu bil alif wato jarru bil ya su lirabin su tamun cikakken lirabi musamman malamai na cewa al-mu'rabatu bil huruf su kadai ne adda li'irabi cikakke duk saura li'irabin su yana da naqasu to sai ci gaba da kawo wata matsala kamin ya karasa wannan babin yace wa jurra bil fathi siwa al munsarifi ma lam tu'arrifu bi al aw tudfi a wa jurra ana yin jarra bil fathi da fataha amma siwal munsarif ga suna a wanda yake ba mai juyawa ba suna kashi biyu ne akwai alismul munsarif sannan akwai alismu ghairul munsarif shi alismul munsarif la gubara alai suna wanda ke daukar wasu la ko harakat a salasa guda uku shi babu wata kura a kansa in ya zo mahallin rafa sai a yi masa rufa da zamma in ya zo mahallin nasba sai a yi masa haka in ya zo mahallin jarra su kaga shi lagubara alai wannan alismu al-musarif kenan suna wanda yake yana sarrafuwa ma'ana yana sarrafuwa yana ɗaukar tanwini misali sannan kuma yana ɗaukar jarra ta zahiri to amma sunan da shi kuma wanda ba al-munsarif ba to shi ne ya ce ga abin da za ka yi masa shi jirra bil fathi madadin jirra bil kasara domin shi ne asali alismu an yi jarra bil kasara a yi mai jarra da kasara kamar yadda aka ambata misali sallamtu ala zaidin marartu bi gulami zaidin kaga zaidin gulam duka da zaidin din da aka yi idafa zuwa gare shi duka sun zama majarurai bil kasara me yasa saboda kowane daga cikin su munsarifun kamar yadda muka faɗa a farkon darasi na wannan babi na al-mu'rab wal mabni cewa malamai sun kasa suna mu'rabi kashi biyu akwai mutamakkinun amkan akwai mutamakkinun ghairu amkanin to suna wanda yake mutamakkinun amkan shine wannan da ake magana akan sana al-munsarif al-ismul munsarif eh wanda ka iya same tanwini sannan in yazo majruri kuma jarra tana bayyana kasara na bayyana akan sa irin su zaidun da makamantansu amma alismu almutamakkin ghairu amkanin to wannan shine ake kira ghairu almunsarif shi in yazo mahallin raf'a to sai kai masa rufa بالضم إن يزو محل النصب سيكي مسا نصب بالفتح إن يزو محل جرة سيكي مسا جرة بالفتح وأن الشيء كرا الاسم غير المنصرف ko alismu almutamakkinu ghairu amkanin ghairu amkanin a kusan wannan suna yana da babi a cikin wannan littafi babin yana nan tafi to amma abin da ya sa ya bujiro maka da wannan mas'ala saboda yana magana akan abin da ya shafi aljabu bil kasara a babin sunaye to zai iya yiwuwa kana karatu wani lokaci sai ka yi kuma ga suna ya zo majruri kuma ai mai fata kaga za ka to yaya haka misali walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha eh to idan wanda bai bai yi zurfi a ilimin nahu ba ko bai san wannan ka'ida ba sai ce a to ni na karanta huruful jarri guda ashirin da ɗai an kawo amma kuma ga ba'un ɗaya daga ciki sannan ta biyo bayan suna kuma an ce bi masabiha me yasa ba a ce bi masabihi ba wani na iya wannan tambaya sai ce a to ko akwai kuskure ne a wannan qur'ani kila dai bugun nan ba daidai yake to shi yasa ya kawo maka wannan to kuma wannan babu yana da muhimmanci kuma yana da faɗi akwai dalilai da ainihin ake amfani da su kamin a ce suna ba zai canza ba ba haka ɗaya za ka ce suna layan sarko akwai dalilai da malamai suka ambata wanda shi malam da ya kawo su za mu cimma babu insha Allah ta'ala nan dai za mu yi ishara amma dai sharhin su da na so mu yi sharhin su to kuma sai daga cewa tunda akwai babin sukutum yana nan tafe malam ya yi bayani sosai a kai sai mu yi haƙuri idan mun kai ga irin wannan sai mu yi bayani a kansa amma dai za mu faɗi wayannan sharuɗa a dunkule a to wannan kenan kusan asalin wannan baiti na ibn malik ne ya ɗauko kusan babu wani abu da ka karanta baitin ibn malik da ke cikin albiya to za ka ga babu banci shi ibn malik abinda ya ce abinda ya faɗa a littafinsa wa jurra bil fathi ma la yansarif wa jurra bil fathi ma la yansarif shi kuma da ya zo na sai ce siwal munsarif kaga lamun da an ka canza lamun shi kuma sai ya zo da saiwa sannan ibn malik ya cewa a malam yudaf aw yaku ba'da al-radif malam yudaf aw yaku ba'da al-radif shi kuma sai ce malam tu'arrifu bi al aw tudfi duk ba da ɗaya ce shi ibn malik ya ce malam tudaf amma inda shi suna allazi la yansarif zaka yi masa da zaka yi masa jarra bil fatihi akwai sharuɗa guda biyu sai ya cika sharuɗa guda biyu kamin suna ya zamo eh al maftuh bil jarr sharadi na farko shine yace ma lam yudaf da sharadi shi sunan al mamnu min as-sarf ba ya idafa saga wani suna ba sau da haka in ka ɗauko alisimu allazi la yasari kai idafarsa zuwa ga wani suna to waccan ka'ida ta yi ne a nan za ka yi masa aljaru bil kasara aljaru bil kasara misali kamar ka ce usman kaga za ka ce ja usman ra'aytu usmana sallamtu ala usmana to idan kai idafa usman to wanda kaida ta kubci misali kace jaa usmanuna ra'aitu usmanana sallamtu ala usmanina sallamtu ala usmanina وجاءت عائشتنا رأيت عائشة سلمت على عائشتنا إيه؟ ما لم تضف saboda kayi idafarsa kayi kayi idafarsa to wannan shine sharadi na farko sur haka duk suna allazi la yansarif to sharadin yi masa aljarru bil fathi shine Allah ya kuna mudafan ila gairi idan ai idafarsa to anan yujarru bil kasara za a yi masa jarra da mi da kasara kamar da muka bada misali sallamtu ala usmanina sallamtu fi'ilun wa fa'il ala harfu jarrin mabniun ala sukun usmani usmani ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih لأنه ماذا؟ تقول لأنه مضاف لأنه مضاف ayin idafarsa zuwa ga damiri ko na masu magana sabanin ba kai idafa ka ce sallamtu ala usmana na yi sallama ga usman sallamtu fi'ilin wa fa'il ala harfi jarrin mabnin ala sukun usmana ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi alfatahatu الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف ليس لأنه اسم ممنوع من الصرف ولم يكن مضافا ولم يكن مضافا تشيني أبن الشيء ابن مالك يكي فلا ما لم يضاف شرط النبي أو يكو بعد الرديف أو يكو بعد al-radif ko kuma ya zo an raba masa alif da lam ta ta'arifi idan me idan wanda al ke tasiri akan sani shi kuma ana sai ce mi ma lam tu'arrifu bi al in dai baka sa masa alif da lam ba saboda haka in suna dama mai bayani akan alko mu'assira to ita yake magana ana idan ka samai al ta yi tasiri a kansa irinsu su usman da makamantansu ba a samu su alif galibi sunan da ake sama alif da lam ko da alami ne to sai in ya zama mushtaqul kama al-abbas kama al-fadl eh to wannan kada ya saba sa alif da lam domin da al-fadl da al-abbas dukan su mushtaqai ne ma'ana an tsago su daga wani abu yawa alfadlu mushtaqun ne min alfadli al-abbas mushtaqun ne min al-ubus abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma gashi nan to su zaka samu su alif da lam amma ba za ta yi tasiri a kansu ba amma irin su usman ibrahim wannan ba su bukatar ba a samu su alif da lam saboda ba a tsago su daga wani haka haka aka azansu haka larabawa aka ji suna furta su a daga ciki kun ga mun bada misali dazu akan walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha to abin da yasa aka ce bi masabiha saboda ta cika sharuɗa masabih ba ya idafarsa ba sannan kuma ba ya da alif da lam ba a ce bil masabih inda an sa bil aka sa alif da lam to za a sa duk suna da ma ya zo kamar yadda za mu yi bayani nan gaba ya zo da ɗaya daga cikin auzan guda biyu ko dai wazanin mafa'il ko mafa'ilu kamar nan masabih ala wazni mafa'il tun suna daga cikin sunaye waɗanda ba sa juyawa ma'anar ba sa juya abu biyu ake ishara zuwa gare shi ba sa ɗaukar tanwini na ɗaya kenan na biyu kuma ba za ka yi musu jarra da kasara ba za ka yi musu jarra da kasara ba sai dai ka yi jarra da fata eh sai dai in an yi idafa su ko kuma an samu su alif da lam eh haka akwai mafa'i kamar masaji masaji zaka ce dakhaltu fi masajida amma in kai idafan masajid to sai ya sarrafu dakhaltu fi masajidin mm masajidina zaka ce masala na shiga a cikin masallatan haka in kasa bai alif da lam dakhaltu fil masajid shi ma zai sarrafu kamar wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid daga bai ce fil masajid ba saboda yana da alif yana da alif da lam an fahimci wannan to shine sharuɗa guda biyu da suna al-munsarif in ya cika su to wannan za ka yi masa aljarru bil fata aljarru bil fata abubuwa tara ne suka shahara a wurin malamai akwai illoli dama shi sunan abin da ya hana ya sarrafu ya haɗu da wani ciwo wani rashin lafiya malamai suna kiran shi ilalu abin na tasrif ko ilalu sarfi subhanallah to saboda haka duk sanda suna ya samu wannan illa wani lokaci ya haɗu da illa ɗaya wani lokaci ya haɗu da illa biyu idan illa tana da ƙarfi to sai ta hana mai sarrafuwa in kuma idan kuma illa ba ta da ƙarfi to idan suka haɗu suka zama biyu sai su hana mai tasirifi an gani wani malami a da ya rubuta alfiya akan ilimin nahau ana ce mai shehu sha'aban ya sa mata suna da kifayatul gulami fi irabil kalami alfiya ce mai kyau da bayan an rubuta alfiyatu ibn mu'ti a rubuta alfiyatu ibn malik shi kuma ya zo daga bayan rubuta tashi ya tattara abubuwan da suka rubuta gaba ɗaya sai ya kare-kare to shi da ya zo sai ya ce illolin goma ne sai ya ƙara wata illa amma mafi yawanci malamai tara suke ambata illoli tara suke ambata kamar shi ibn malik da sauran malamai musamman ibn hisham a cikin littattafansa irin su ƙaturun na dashi zurun zahab da makamantansu to alfiyar tasa yake cewa arif arif wa adil wasif wa annis wajma'i a'ajim wazin rakib wazid alhik ta'i wadda shi illoli guda goma ya ambata ana fahimtar wannan arif wasif wa'adil wa'annif wajma'i biyar ke shine ajizul bait sadrul bait sanda yace a'jim wazin rakib rakib wazid alhiktai sura ga abin da ya kara shine al-ilhaq wanda ba kowaɗe malami daga cikin malaman na ke kawo shi ba na farko shine akwai at-ta'rif abinda yake nufi da at-ta'rif shine suna ya zama alami at-ta'rif bil alamiyya to haka duk suna ya samu ɗaya daga cikin wannan sifa ita karankanta ba ta isa ta hana mu suna sarrafuwa ta hana mu suna sarrafuwa dole sai ta samu al'uzuma ko at-ta'anis ko abin da ya kama da wannan ko alwasu ko al'adil kamar misali ibrahim abin da ya hana mai tasrifi ababe guda biyu ne akwai al'alamiya sannan akwai al'ujuma abin da ake nufi da al'alamiya zamansa sunan yanka abin da ake nufi da al'ujuma asalinsa ba larabci ba ne kuma hatta waɗanda suke amfani da shi da yaren harshensu na ibraniya sun aza sunan ne don yayi dalala a kan alamiya ɗin waɗanda dalilai guda biyu su sun ka hana ya sarrafa za ka ce ibrahim ismun ne ghairu munsarif lil'alamiya wal ujma to shine abin da ya faɗa arif wasif akwai alwasf alwasf shi kuma alwasf wani lokaci yakan haɗu da al'adul sai ya kasa tasarrufantuwa shi ma abinda ake nufi da al'adulu ga asali da suna yake amma sai a canza shi a canza mai wazani sai a canza masa wazani wani lokaci kuma alwasu yakan haɗu da al'alamiya shi ma sai ya hana mu suna sarrafuwa kama ahmad abin nan kamar sakaranu matsala musan sakaranu ko yawa za ka ce ja'a sakaranu ra'aitu sakaranu marartu bi sakaranu to akwai alwasu tare da shi akwai alwasu shine arif wasif wa adil sannan akwai al'adul kamar suna Umar suka ce ma'adulun ne min Amir asalin suna Amir sai aka yi adalin sa aka karkatar da shi aka juya shi sai aka mai sai Umar to Umar bai canza saboda ababe guda lil adli wal alaniya alam ne bayan alam ne sannan kuma ga al'adalu ya shige shi shi yasa zaka ce ja'a umaru ra'aitu umara sallamtu ala umara ba umarin ba eh sallamtu ala umara to wannan shine wa'adi sannan wa annis akwai tasniya akwai ta'nisi wa annis to shi ta'nisi kala biyu ne akwai at-ta'nis bi بالالف الممدوله ko المقصوره suna irin asma'u masala eh asma'u kaga muannas bimaza bil alif al mamdud to duk sanda aka samu ta'anisi da alif alif al alif ta'anis ga suna to ita kadai ta ita ta hana mu suna tasrifi kama ashiya'u muannas ne yayi la tasalu an ashiya kaga ba ce an ashiya ba ko ko akwai wannan kira hmm babu ta ko kirawoyin mu guda goma ba mu da la tasalu an ashiya sai dai an ashiya ko me yasa saboda muannas ne ko kuma an bashi hukuncin at-ta'nis kamar asma'u kamar da zaka ce asma'u saboda haka asma'u baya canzawa me yasa littani saboda haka ta'nisi kadai amma na alif ya isa ya hana mu suna sarrafuwa kamar salma sahara duk wayannan sunayen su ma ba sa canza su kuma alif din su al-maqsura ce al-alifu al-maqsura sannan akwai at-ta'nis bit-ta' wanda shi yanka fi sani irin su aishatu eh shi kala biyu ne akwai hakiki akwai majazi eh eh samawat ya shek itaqilla ba wannan babu yake ba samawat jam'u haza jam'u sama eh an bai ji wannan ko yawa irin su aishatu da suka ce kala biyu ne na'am aminatu ko na shi ma ya shiga ciki aminatu ko aminatu wa kaifa aminatu eh hausa kana da dalili sunan kala biyu ne akwai aminatu akwai aminatu ba wai kuskure ba ne akwai aminatu akwai aminatu daban-daban ne saboda in ka samu ɗiyarka amina kasa ko amina to sai ka sai ka tantance ko yau saboda haka alif din kala biyu ce akwai tamadda akwai wadda ba tamadda mai madda shine aminatu aliful maddi akwai aminatu ala wazni fa'ila akwai aminatu ko ala wazni fa'ila ko kuma fa'ila din idan an yi tafsilin din hamza din a to wannan dai yana ciki sannan akwai gairu haƙiƙi wanda asalinsa za ka ga suna da shi kuma ya shariku fihil muzakkar wal wal mu'annas kamar talhatu eh eh talha za a samu mace za a sama za a sama namiji kamar usamatu ukashatu ba ukashatu ba ukashatu bi tashdidil kaf eh eh hadha huwa huwa sahih عكاشة بتشديد الكاف هذا هو الصحيح kamar yadda malamai suke dabbin din suna to su duk waɗanda ana ya samu mace ana ya samu ne yawwa to su tasniya ɗinsu tasniya ɗinsu malamai suka ce ba na haƙiƙi ba ne ma'ana haƙiƙi shine dukkanin sunan da mai shi tana da al'aura irin ta mace to shi ake kira mu'annas haƙiƙi eh mu'annas haƙiƙi kamar Aisha tu masala amma duk sunan da ko an dai samu kawai Laraba na furta shi suna ba shi zamiri na mace amma ba ya da al'aura ta mace kamar rana ko eh tala shamsu ko tala shamsu za a yi hmm? to wa kaifa in qultu tala shamsu larabci yayi bai ba in ka bata dole ka kawo dalili ba eh eh na'am mu'annas ne inda al-arab hmm kun shiru hmm jaiz za ka yi cewa tsala'ati shamsu za ka yi cewa tsala'ar shamsu dukkanin mu'annas gairul haƙiƙi to kana ya sa mai ta'uttanis ga fi'ilinsa kuma kana ya cire ta'uttanis amma mu'annas haƙiƙi to shi wajibi ne ka sa masa an gane ko yawwa sannan al-mu'annas at-ta'nisi kala da uku shine wanda baya da ta'un kuma baya da alif baya da shi kuma kala biyu ne akwai wanda baya sarrafuwa akwai mai sarrafuwa idan ya zan muka samu suna na mace ya wuce harufansa sun kai hudu to ba za mu sarrafa shi kamar zainabu ja'at zainabu ra'aitu zainaba sallamtu ala zainaba amma ya zan harufansa uku ne kamar hindu da'adu to waɗannan za su sarrafu ja'at hindun ra'aytu hindan sallamtu ala saboda harufa uku ne akasin menene zainabu zainabu harufa nawa ne to shi shi yasa ba zai sarrafa ba to wannan shine ma'anar wa annis wa annis wajma'i to sai sigatun muntahal jumu wanda mun gaba da misali sunan da yazo da siga ko ta mafa'il kamar masajid ko kuma ta masabi ala wazin mafa'il to su ma waɗannan ana kiran su sigatu muntahal jumu saboda daga wannan siga babu wani jami da za a iya wa suna babu shi yasa aka kira shi da sigatu muntaha aljinu to duk wani suna ka ga yazo da ɗaya daga cikin sigogin nan guda biyu ba a samu alif da lam a farko ba ba ya idafa sa ba to gairu munsarif baya baya juyawa sai a'jin sai al'ujma asalin sunan da shi ba larabci bane amma larabawa na amfani da shi larabawa na amfani da shi ita wannan matsala an ga samu saɓani wurin malamai a shin cikin ƙur'ani akwai kalmar da ba larabci ba ko babu ka zura mai idanu akwai abin da ba larabci ba shi Allah ya ce inna anzalnahu to to tunda ya ce mun saukar da shi da yare na larabci to kenan za a samu abin da ba larabci ba to ya za mu yi da su ibrahim su isma'il wanda ko da laraba sun ka zo akwai su ya za mu yi ko da larabawa aka haifi aka kera larabawa akwai waɗanda kalmomi irin su yusuf yaƙo ishaq yusha yunus ila akhiri wani ya ce no wai no larabci ne ya shek to ya za mu yi kenan kuma Allah da kansa ya yi ishara dube da cewa walau an zannahu a aji ƙur'ana na ajamiyan laƙalu laula fusilat ayatu a ajamiyan wa arabi kina wannan aya tana kore cewar ƙur'ani ba da yanci al'ajibu ha duk yaren da ba larabci turanci bobanci ne hausa bobanci ne fulatanci bobanci ne duk abinda duk yaren da ba larabci ba sunansa a jami sunansa tsoron haka rubutun turanci a jami ne rubutun hausa a jami ne cananci a jami ne duk abinda ba larabci ba da shi ne malamai suka tattauna akan wannan matsala shi jalaluddin suyuti har littafi rubuta akan wannan ya rubuta risala ya kawo su kalmomi kusan saba'in da wani abu a cikin alkur'ani ya ce ba larabci ba ne wasu ire-ire wa'in da muka ba da bisani wasu daga cikin malamai kuma sun saba shi al'imamu shafi cikin kitabun risala ya ce a kullum ma fil qur'ani arabiyyu duk abin da a cikin qur'ani larabci ne sai kawo hujja da wa'annan ayoyi har yake cewa da mutum zai rantsuwa cewa in akwai wata kalma a ƙur'ani wadda ba larabci ba mata ta yi tasa ita to aurensa ba zai mutu ba ita tun da Allah ya ce inna an zallahu ƙur'anan arabiyyan to ya za mu yi walwali ba wanda ya taɓa yi ila'i kan wannan saɓani to in ka haɗu da wanda ba musulmi ba ya yi challenge ɗinka ya ba ce kenan littafin ka akwai tufka da walwala ya za ka yi ka gara kanka ya za ka yi irin su ibrahim da ba duk akwai su cikin attaura da izila akwai su kenan tun kamin tahowar larabawa tun kamin saukar da alkur'ani me ya amsa to me ya mafita a matsayinka na ɗalibul ilmi na shi kenan domin mai da su larabci kenan da ƙurani ya ambaci abu shi kenan ya zan larabci a wurinka eh to ka yi ƙoƙari ina wani
eh
a to kenan akwai abin da ba larabci ba kenan an samu abin da ba larabci ba a ƙur'ani na'am
Malam dama ana samun tattaunawa yare na'am kuma ana samun kama a kan yarori.
to
Ko misali da ke turanci da sauran wasu yarori kuma kanan za a samu za kana da samun wata kalma da gani da da larabci mm kuma daga irin da kuma ne kuma da mm da turanci ko da wani wasu yarori cikin yarori a Afirka da yawa wayanda ba su ma da alaƙa da turanci.
shi ma larabci akwai wannan
Malaman ga yanzu ne da lishin da na
shi na nittan baya mu yanzu ai muna maganar larabci ko yanzu waɗanda kalma yanzu sun tun da sun shigo cikin larabawa larabawa na amfani da su mm kuma sun zama sun koma larabawa to ai magana wanda ta kan maimai ba ga zo da saba abu ba eh ba ga zo da saba abu ba da ma ka ci gaba da tafiyar maganar ka kilan ma ta ka tafi tashi karfi da ma ya ji tsoro ya jaye Eh, ya kama hanya nan
ana su waɗannan suna yin an riga an saukar da su a cikin wani eh sauran bayanan da cikin ƙwani eh shi aka saukar da larabci su kuma waɗannan an riga an saukar da su cikin kenan qur'ani akwai abin da ba larabci ba eh eh kamar kuna jin tsoron magana kenan ko sai Allah ya zawar eh to yan sai ba aje ta nan mu ci gaba da karatu na'am ko kana da mulahaza ba mai mai bane to
larabci malam na'am su kalmomin da aka ce da an larabci da sun ka ce ba larabci na ba eh da aka ce ba larabci na ba hmm
ai Allah ya riga ya sauke shi su to
to shi larabci shi ma Allah ya sauke sai na haka
ai dai yare na duniya Allah ya saukar da su sai ya zama cewa larabcin na ya sauke dama tun can akwai larabci injuwa
dama wa ya ce tun can dama akwai larabci
wannan dama su asalin su larabci na su me su kalmomi wancan yare wancan aron aron kalmomin to me a dalili aka wa ga magana
wala akan shi wanda ya su larabawa su sun ka samu wa'yancan da wa'yan kalmomin ko kuwa a wa'yancan ƙabilun suka ɗauko kalmomin daga laraba asalin kalmomin nawaye
asalin kalmomin malam daga Allah su
to wa fara magana da su cikin mutane wa fara magana da su cikin mutane malam su saboda yaro to kenan nawaye nasu ne ko kaki ko kaso yaren su malam Eh.
ya riga na larabci shi yasa a to kenan tunda an samu kalmomin su cikin larabawa kenan larabawan su sun karo daga gare su suna sun faru to kenan Allah ya aro kalmomi daga wani yare ya sa cikin Qur'ani amma da dama ne ana ba haruna ba kawai to menene me sunan shi hmm?
wanda an riga na amfani me muke kira alƙalami to me alƙalam to da da lara- da larabci me alƙalam da da da Hausa da alƙalam da alƙalami ba da abu ɗaya bane to da larabci da Hausa wanne ne ya aro daga wani to wanga shi muke son ka fahimta ko ko dama tun a- tun can azal kana nufin Allah ya halicci alƙalami da ma'ana Hausa ba sai da Hausa suka zo ba, ko ya hake so kace eh sai da kyau a tashi tsaye dai a yi karatu za a bai wa ƙur'ani kariya ko Eh, in ka haɗu da wanda ba musulmi ba ba za ka iya kare kanka ba kan wannan matsala kuma yana cikin ayoyi da suke amfani da su suna gwara ƙur'ani suna cewa ƙur'ani ba daidai yake ba ai in kun ce ma bible ba daidai yake ba to ƙur'anin ma akwai tukka da walwala to ya za ka yi sai an yi karatu to aje a yi karatu tun da ka ba da shawara eh mafita kowa ya je ya karatu bala ya ba mu ba wasu ku sun so su kama hanya kuma suna rabewa to Allah ya sawaka kowa ya nazari kafin mu kai karshen karatu malam tu'arrifu bi al aw tudfi saboda haka wayancan mawani sarf za mu aje su haka in mun cimma babu insha Allah ta'ala من نحو تفعلان تفعلون وتفعلين يهزفون النون tunan za a yi magana a kan al'afa'alu alhamsa ko kuma al'amsalu alhamsa su ma suna daga cikin waɗanda ake yi wa li'irabi da harafi shi ne subutun nun ko kuma hasfuha ko tabbatar da nunun fi mahallin rafi ko kuma shafi nunun fi mahalli nasbin wa jazmin to shine zai kawo maka su ga sunan min nahawi kamar misalin taf'alani ko taf'alani mi ibnu ajrun ya faɗa akan nunu akan nunu ya ce min alamatin raf ko an manta me ya faɗa babu alamatin iraq ajurumiya muke tambaya matani ba wake ba فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية يا شيخ أو ماذا أو ضمير جمع أو ماذا أو ضمير أو ضمير المؤنثة المخاطبة هذا شيء قاعدة النون ajiri ne ya amana da ai matsayin fatiha take a nahau wanda ya zuwa da ƙurari da ya haddace fatiha ta miyai to don ka haddace ajiri ne a nahau ai baka wuce fatiha ba ya ce amma nunun takan kasance alamar raf'a a ina ga fi'ili mudari idan ta salabihi domiru tasniyatin menene domiru tasniya shine alifun tasniya ko kamar yabhabani yaji lisani ya qaudani ya namani ya qara'ani ya qulani ila akhiri duk wani fi'ili mudari da za a samu alif wanda za ta yi nuni akan cewa masu aikin nan mutum biyu ne to dama sharadi ya kawo nunin karshen sa to wannan nuni ita ce alamar rafa shine ga ma'auni ne nan ya baka taf'alani taf'alani ma'ana taqra'ani ta jilisa ne ta ƙa'uda ne an fahimci wannan ko? to haka za ka iya kawo shi da ya'un ya ƙara'a ne ya jilisa ne madadin ta fa'ala ne ya fa'ala ne waƙe ne shi yasa bai kawo su guda biyar ba ma'ana tun da ya kawo maka ta fa'ala ne to za ka iya ƙiyasin ɗan uwansa da ya fa'ala ne ya fa'ala ne ya zhaba ne me lirabinsa ya zhaba ne الزيداني يذهبان زيد بي سنة تفيا إيه الزيداني اسم مرفوع بالابتداء كو وعلامة رفعه أها أقرأ ذاته نيابة عن الضم لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضم والنون أها في الاسم المفرد يذهبان فعل مضارع أها مرفوع وعلامة ثبوت النون يا شيخ ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون والألف ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة أه. الفعلية لا اسمية شيء والجملة الفعلية في محل ماذا في محل رفع خبر للزيدين to shi ne abin da mala yake faɗa a nan sai na biyu taf'aluna shi ma taf'aluna ko ka ce yaf'aluna hmm? yawwa azzaiduna yazhabuna eh zaidun azzaiduna yazhabuna me le rabin shi ko azzaiduna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan li'annahu جمع التصحيح هو جمع المذكر السالم أها يرفع به الواو نيابة عن الضم والنون في الاسم المفرد يذهبون فعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وكيف ثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف والجملة الفعلية أي والواو أو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر للزيدون المذكور to ya gama da hudu saura guda sau da haka wurin taf'ala ne za ka kaddara ya fa'ala ne biliya wurin taf'aluna za ka kaddara ya fa'aluna biliya wa taf'alina wa taf'alina shi ne au damirul mu'annasatul mukhataba ke duk sanda fi'ili mudari ya haɗu da ya ta mace wadda ake magana da ita al mukhataba to nunun takan zamo alama a takan zamo nunun rafi tabbatar da nunun alama ce ta ne alama ce ta rafa an fahimci wannan ko ina misali anti ta'kuli na ta'ama anti yawa ke kina cin abinci ke kina cin abinci wannan ya ana kiranta ya ul mukhataba anti ما إعراب أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدع تفعلي تأكلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتجزم وتنسب بحذف النون أيضا وياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الطعام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أيضا والجملة الفعلية من من الفعل وما بعده في محل رفع خبر لأنت da an kai kuna ja baya to shine yace yahzifuna nuna larabawa ko malaman nahwu wannan wawul jama'a tana iya komawa ga ko dai larabawa ko kuma nuhat malaman nahawu suna shafe wannan nunun din da ka gani fil jazmi idan aka samu jazim daga cikin jawazim aljawazim guda nawa ne ibn ajrum ya kawo su nawa ya kawo 18 subhanallah ni kalamin koyi ana karatu karatu na zubewa kamar kasar ruwa ga kwallo to duk sanda aka samu jazim kamar faɗin Allah ta'ala fa illam taf'alu ba mu kai can ba ustaz kar ka zo mana da bid'a fa illam taf'alu eh kaga ba a ce taf'aluna ba saka ce fa illam taf'alu الفاء بحسب ما قبلها لم حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة saboda haka duk inda aka samu eh alwatun da an yi su a cikin ajumiya ko 18 yanzu kun fada to duk sanda ka ga ɗaya daga cikin su malam ma zai kulla babi a kansu duk sanda ka ga ɗaya daga cikin su ya biyo bayan afa'alu eh maza alhamsa da sai ka shafe wannan nunan shine ma'anar yahzifuna nuna jazma a mahallin jazma to larabawa sukan shafe wannan nunan ba su tabbatar da ita ba su tabbatar da ita to shine kuma wa alamatu jazmi sai ka ce hasfun nuna ala ala akhiri an gani ina wani misali a qur'ani banda wannan hmm na'am yad'u yad'uha min al-af'al al-khamsa eh mawtal al-akhir ya shay yad'u wanda ya kama da wancan fa in lam tafa'al shi muke ne ha ina tilawa take ita ma ta gudu na'am lan laysa harfu jazmi ya shaykh subhanallah kun yi shiru eh ba ita dai ta qur'ani eh lam yaku ya shaykh yaku min afa'al khamsa eh ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون لا يعلم والله المستعان ولم يصروا لم يقل ولم يصرون آل إبراهيم لم حرف ماذا نصب كيف سبحان الله حرف جزم ونفي وقلب مبني على السكون يصر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة kowa kamin ya kwanta ya kokari ya samu misali a Qur'ani ko da guda goma kare to sai na biyu wan nasbi haka in suka zo mahallin nasba ya hazifuna nuna idan aka samu ɗaya daga cikin nawasin nawasin nawa ne su ko ashara ina masu azurubiya duka ba ta kai shafi sha biyar ba duka abinda in ka je magrib yara 'yan firamari sun haddace ta suna wasa suna rera ta a matsayin wake alkalamu huwa al-lamzul murakkab al-mufid bil wada haka zaka ji suna karanta yan firamare min awwaliha ila akhiriha mu ga mu da yan jami'a amma ba a ce ko ina bai an ce dai ana nan bisa hanya to yaushe za a kai kai tafiyan nan akwai tsawo Allah ya tsawaka to ina misali ita kuma walan taf'alu ko walan taf'alu lan harfu maza nasbin wa nasbin wa kaifa wa qalbin harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin مبني على السكون تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة التي أه تنصب بحذف النون على آخرها هنا أنا مثال يا قرآن لن تنالوا البر كجبايا da Allah ya taimaka wa nahwa yuqtafa mala yace misalin irin yuqtafa yanzu zai shiga bayani akan al-af'al al-mu'talla al-akhir ayyuka masu illa karshe duk fi'ilin da ya kare da al-alif al-maftuhu ma qablaha al-alif al-lazima al-maftuhu ma qablaha aw al-waw al-madmuma ma qablaha aw al-ya' al-maksur ma qablaha wanda shi ake kira fi'ili da rashin lafiya ƙarshensa babu lafiya shi ne ma'anar ma'utallu al'afir kun san mai sunaye su ma ma'utallu al'afir ko? to a ɓangaren ayyuka ba akwai su sai ce wa na hawa yi kutafa gaba a ce yi kutafa misali yi kutafa zaidu ana bin bayan zaidu aliktifa an gani? min alƙafa shine ƙeya kai to idan mutum ya shiga gaba ana bin sa baya to shine sai a ce yi kutafa kula shi yasa daga cikin sunayen annabi akwai al-muqaffa ko ba ku karanta ba al-muqaffa ɗaya daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake bi baya ana kwaikwayon ayyukansa ko almuƙaffi akwai masu babin suna almuƙaffi eh wanda ya biyo bayan annabawa yuqtafa kaga akwai mi al-alif akwai alif ko al-maftuhu ma qabla wani harafi ke gabanin alif shine alfa tana da fataha ko to bari mu je za ku gani yad'u yana kira kun ga akwai alwawu almadmumu shine ainun kun ga ainun tana da zamma ku rike wannan yarmi akwai aliyau almaksuru ma qablaha shine mimun to su waɗannan yace da kai alqi minhu tarafa jazman duk sanda sun ka zo mahallin jazma to ka jefar da harafin nan na ƙarshe yuqtafa sai ka ce lam yuqtafa lam yuqtafa sai ka shafe alif lam yuqtafa zaidu ba da bayan zaidu ba lam sai ka ce harfu jazmin wa nafin wa qalbin mabniin ala sukuni yuqtafa fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi حذف حرف العلة على آخره لأنه معتل الآخر والفتحة دليل عليها an gane? ko ba gane ba to shi ne mahallin shari yuku tafa lan yuku tafa zaidu mabnin ne lil majhul mughayyiru siga shi mun kamanta fi'ilun mudari'un mughayyiru siga wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfi illa ala akhirih li'annahu mutallu al-akhir والفتحة دليل wannan fataha tafa'ul eh wannan fataha ita ce ke nuni akan cewa abinda an ka shafe alif domin fataha tana bi alif ba ta bin wawun ba ta bin yawo to haka in kace yad'u eh yad'u sai ka ce lam yad'u lam yad'u sai ka shafe alqi minhu taraf ka jefar da na ƙarshen kawai lam sai ka ce harfi jazmin wa nafiyin wa qalbin mabniyun ala sukun yad'u fi'l mudari'un majzumun bi lam wa alamati jazmihi hasfu harfi illa ala akhirih wa dhammatu dalilun alaiha wannan dhamma shi ya nuni akan cewa wawun an ka shafe dan ita ke bin dhamma yarmi sai ka ce lam yarmi lam yarmi lam yarmi lam harfi jazmin wa nafin wa qalbin mabnin ala sukuni yarmi eh fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hasfu harfi illa ala akhirih wal kasratu dalilun alaiha shine alqi minhu at-taraf amma in ba a samu jazama ba to sai a kaddara musu harakat yuqtafa zaidun sai kace yuqtafa fi'l mudari' mughayyir sila mhm wa huwa marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif mana' min zuhuriha التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها لأن الألف يتعذر تحريفها وهكا شيما يرع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضبة المقدرة على الواو منع من ظهورها ايه الثقل لأن الواو يثقل تحريكها ايه أكوي نوي كشي أكوي ليه بنبنش الثقل ده التعذر التعذر شيني أبو بزيه بقطة قطة الثقل شي كما زيه أما ده وحلا yad'u yad'u to al'adar laraba duk abin da ya nauyi sukan sahala shi duk abin da sai su sahala shi to shi yasa sai su ce yad'u madadin yad'u shine ma'ana asiqal zaka ji ban madin ta yi nauyi ga wawu shi kuma alif bai ma yiwa kwata kwata ba magana siqalo ake ba ya ta'azzab ma'ana yamtani wannan ba zai yi ba to haka yarmi fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya'i man'a min zuhuriha as-siqalu li'anna al-ya'a yasqulu tahrikuha yarmi ayarmi yarmi babu dadi yarmi to shine sai dai kace yarmi sai a kaddara to wannan shi ne wayun wafin jami'in raf'u shi ne mun gaba yanzu dukkaninsu guda uku ɗin nan to akan ƙaddara musu raf'a yuqtafa yuqaddaru dhamma alayhi yad'u yuqaddaru dhamma alayhi yarmi yuqaddaru dhamma alayhi kamar yadda muka bada misali amma wa abdi nasba ma ka yarmi yad'u to shi wanda ya kare da ya'un ko wawun banda mai alif to shi in ya samu nasibun to za ta bayyana gare shi nasaba za ta bayyana gare shi banda mai alif shi mai alif duka jami'ul harakat tuqaddar alayhi hmm? sai baka misali kamar yarmi kaga ya kare da yawon ko yadau walan nad'uwa hmm asalin sa nad'u ne amma saboda an samu nasibun lan harfu nasbin wa nafin wastiqbalin mabni ala sukun nad'uwa sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhirih za a kaddara masa yarmi sai ka ce lan yarmiya lan yarmiya sai a kaddara masa ne nasaba amma shi mai alif to shi da'iman za a kaddara za a abin nan za a shafe ta ne harafin sai dai a shafe harafin gaba ɗaya amma mai wawon da mai ya'un to za ka bar harfan sai ka kaddara musu nasaba ɗaya me yasa saboda babu sikal babu asikal hmm lan yad'uwa babu wani nauyi sabanin yad'u lan yarmiya sabanin yarmiyu yarmiyu sai kai wani abu cini da lafa to laraba ba suna gudun wannan shine wa abdi nasba maka yarmi yad'u a takaice dai abin da ya shafi al'afa'alu al-mu'tallu al-akhir duk wani fi'ili da ya kare da alif eh al-maftuhu ma qablaha ko al-wawu al-madmum ma qablaha ko al-yawu al-maksuru ma qablaha to wannan shine hukunce hukuncen sa shine hukunce hukuncen sa saboda haka zaka kaddara musu rufa gaba ɗayan su kenan in ba a samu nasibun wala jazimun idan kuma an samu jazimin to gaba ɗayansu sai a shafe harafin ƙarshe in kuma an samu nasibun to shi mai alif sai a shafe alif mai wawun da yawun su kuma sai a bayyana musu nasaba shi ne abin da malai yake sun ya ainihin bayyana maka kuma nan za mu takaita insha Allah wani sati za a fara mubtada Mm, yanzu za a fara na hau to kaji an ce al-mubtada abin farawa ko kira abin da ya gabata shimfiɗa ce eh insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته